أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم فصل فرائض الوضوء غسل الوجه من منابت شعر الرأس المعتاد إلى منتهى الذقن yace wannan fasali zai bayani akan abin da ya shafi farillolin alwala yace fara'idul wudu'i farillolin alwala na farko ghasulul waji dama guda bakwai ne sai fara da na farko shine wanke fuska sai hada mana haddul waji yace min manabit sha'rir ra'si mu'tadi ila muntaha muntaha al-daqan wato ula kenan wa hadduhu ula tsawon ainihin fuska daga matsirar gashin kai amma sai bai bar gashin kai matsira sake ba sai ce al-mu'tadi wanda aka saba da shi wanda annahi yawan mutane ke don ya hidda a ganmu shi a ganmu gashi ne har har kusa da gira to shi zai wankewa bai ciya bakin nan ɗaya inda babu gashi zai wanke har sai ya shiga cikin gashi ya kalli na mutane daidai mauta banda kuma aslar wanda shi kuma shina can tsakiyar kai gashi ne na can tsakiyar kai shi kuma in tashi wanke fuska bai ciya har can tsakiyar kai zai wanke a daidai nan dai inda mauta idan shi ya kawo wannan almasa ɗin ila mun ta hazzakan har zuwa ga ƙarshen haɓa ga wanda bai da gemu haɓa don shi ya ci abin likiti ko kuma gemu haɓa wannan ba sai an shiga ƙarƙashin ba ba sai an shiga ƙarƙashin ba a wakka haɓa a wakka ta kawo don haka wanda abai da gemu shi a haɓa shi sai a umarni da haɓa wanda shi kuma abda gemu sai ci ayo mai iya ce shi kuma gemu ne komi tsauni komi tsauni sai shi wani sai shi bi shi wani wurin shi ya kawo abu biyu mun ta hazzaka ne ko kuma ayo mai ko kuma gemu duk dai ɗula tsawon huska na ya faɗa mun sannan ya ce wa
wani ya zama da hanyar da kan lafiya su su ya wuce a ina wuce kaga gashin ai kaga ya wuce haɓa in an ka ce ƙarshen haɓa ɗai kenan haɓa ga ɗai zai bi shi wanki in yana da gashi ya yi ƙasa ba a sawo allihiya ba kaga ba ba sai ya shiga cikin liha ba ke kana da gashi mai yawa hannun ya cika gaba sai an ka ce ka wanke ɗai haɓa kaga ba dole sai ka wanke gashin gefe ba da ka wanke wakin nan haɓar shi ke ba sai ka shiga gashi ba to don shi bai tsaya za'a tsaye ba sai ce awin lihiyarci ko kuma gemu da wanda aka gemu har gashin da komi yawa ne shi ma sai ka wanci alƙalin da zaune inda za a wanke gashi eh da mai lihiya awo kenan duk hukuncin na nan duk suna nan kwarai kai tun da sai dai an kai ƙarshen zakar kwarai sai an kai ne awo illa ƙarin ƙarin amfanin ƙarin lihiya shi da ita awo har da ita kwarai da gaske to sai ce wa ma baina wata dayil uzun arban kenan faɗin fuska shi kuma abinda a tsakanin turakun al'uzuni na kulma daga wanga turke zuwa wanga turke na kulmi da zanga ba haɗe kawon ba dole sai turke ya shiga ba shi bai cikin fuska amma dai baki ne to shi a faɗin haka ba sai ya shiga ba shi wajen shafa kunnuwa zai iya shiga fayar siril wata rata to wajen wanke huskan nan sai faɗa mai wasu wurare waɗanda suna iya ɓoyewa sai ce to shi wanke su fayar siril shi wanke alwata rata turkiyan hanci shi ne alwata rata wanga turkiyan a ga baka wanke shi ba in ka wanke huska haka bai bai shiga to don shi aka ce ka bibiye wannan turki wa asari da na tsaye na ɗan jabhati yi goshi akwai wanda yana da naɗiyar goshi ta halitta to shi kokarin shi shiga tsakiyar wannan ko ta tsufa bare to shi shi bi shi su wanki wa zahira da mabayyanin shafa ta hilabar tani irin nan saman lebu shi ma in mutum ya zan wanki huska ya haka da huska wata wanko ba to dole sai ya yi wannan shi ma zahiru shafa ta yi zai ya ya wanki wa ma gara da abin da ya kogo ya zurfi min jafin na kwarfin idanu nan saman idanu da ya zurfa ya shi to shi ma shi bi shi shi wanki au ghairihi ko wani ne daga cikin huska da zan kila yana da wani kogo ga huska to shi ma shi bi shi shi wanki yan shi kawo magara ko da zurgi na halitta ne ko na jimuwa ne ya duk shi bi shi wanki in dai yana wafuwa to yace bi takhlili sha'arin haka ne ko wato ta hanyar tsatsefe gashi wanda albasharatu fatar jiki ta zaharu tana bayyana ta ta bukar a wato gashin da bai da yawa ke a gashin giyan huli ko ko na huska irin na na sunan abin da saji to duk shi bi shi shi wanke har shi tsatsefe gashin har da zan ruwa sun taɓa fata ba bisa gashin ɗaya sun kafa ba wa ghasulul yadayn to sai shiga farilla ta biyu waccan duk ta wanke fuska ta kawai sai ce to farilla ta biyu shine wanke hannuwa ilal mirfaqaini zuwa ga kusa da sai waiwa hannu zan kawo ko daga tahi tahi farkon horta har zuwa waiwa hannu duka farilla ne in yanzu ya fara ɗaya daga wayan hannu zuwa nan bai wanke farilla ba Allah ba sai ba duka haru da farkon horta har zuwa ƙarshe har zuwa gwiwa farilla ila mai ma'anan ma'a ba kwarai da gaske har an mirfa kai da yasu shiga ciki in an ce ila ai hadda mirfa kai ka a tsaya bakin bakin gwiwa a hadda gwiwar ta shiga ciki shi an ma'anar ila ɗin mai ma'anan ma'a tare da ainihin goyon hannu ba ila ce ta gaya wadda za ta tsaya kawai a tsaya bisa gwiwa ba a har gwiwoyin su shiga bita khalili ta hanyar tsatsaye a tarihi horta ne shi ma horta ne shi yi su tsaye shi tabbatar da ruwa sun taɓa ko'ina la ta hariku khatami amma ban ce ma dole na sai ya motsa zobe ne alma'azun fihi wanda an kai mai izinin sa ba in zobe nan na azurha wanda an kare da mai sa wajen wanke hannu ba dole sai ya ce bari ya ƙara ba zobe ya wanke ko ma ƙara shi wanke a'a shi zuba ruwa kawai shi wanka shi ke shi ba lumata a'a shi ba lumata amma sharaɗi al-ma'azuni shi ba zo ne ban da na zinariya in na zinariya na to shi dole na shi motsa sai ko shi cire shi da ya wanke hannu ne ko kuma irin na bakin ƙarshe ko wanda an ka karhanta dan zinariya ka gama haramun na ko wanda an ka karhanta irin na gaci da to kaga na gaci shi ma wajibi na ko shi cire shi ko shi motsar da shi shi tabbatar da yawo yawo dama ba a ce shi da bane haka ga gaci jan jan ƙarfe wani ƙarfe ne ja wa maso jami'in ra'asi sannan farilla ta uku ya shafi dukkanin kansa gaba ɗayan kai don maza malikiya su gaba ɗaya su waɗe a wajen wasu mazarobi ko ba a so ba a san ka shafa amma maza malikiya duka shafa kai gaba ɗaya farilla ne kuma shi ne kawai a wasu shi ƙarfi kwarai da gaske salobin da ya zo ko ga
ko ga aya ko biru usiku biru usiku wannan ba da ko ga Allah zo da biru usiku ta sani a ce kawai mutum hawa a kawai kaga inda wannan ba wa inda minista an ce wanda ita da ta ce to ba ta mai da idi ma sha'ari su da gaihi tare da gashin kai kai ne gashin goshi gashin gada ya biyo ne a shi duk a shafa wai ba ba ainihin bisa kai ɗaya ba ko gashin da ya biyo ya taho cikin huska to shi ne kai kai to shi ma duk abi a shafa wata nan shi ya hakikalin kai awo shi aka yi ka yi mai ka awo wanda ke shi ne so da kai za ka musu ba haka ɗaya shi ke mushi awo ba haka ɗaya za shi shi shi bishi wace ba yawwa ban shi aka so in za ka yi sai ka aza waɗanda warta sai ka bi su wa mastarha da kuma gashin da ya sako ya sassato ya zuwa wanda ba bisa kai shike ba shi har ya wuce wuwa to shi ba wannan gashin a bi su irin gashin mata kaga suna da gashin da ya wuce to shi su bi su har ƙarshe ko larabawa awa ko laraba maza ko yan cana su ba suna da al'adar da cikin gashi to shi ma duk ali gashin na har har ƙarshe ne shi ne mastar wanda ya tsaki ya yi ƙasa la naƙadi bafrihi amma ba dole ne sai an kwance kitsatsiriya gashin da an kai tsoraye an ka kitse shi to wajen shafa ba dole na sai an kwance kitso ba in dai ba wanda an kai na roba kaga irin kitsamin da suka yi na roba wanda roba ba ta bari ruwa su shiga ciki to irin wannan kam dole na sai an kwance shi
shi ma ba ta zai ba ba mun fi ba ma azumi fi ta bare duk da a wannan duk da da a aula wannan dole dole ba shi ya sa hasali ma ka ai ka ai haure ne duk wanda ka ibara ka ce duk- duk Allah sai an mutu kwanci kitso ka amai wannan ka ai
sai irin zarina akwai zaren da suke amfani da shi domin wannan zarina wanda ruwa na iya jike shi kuma ya jike gashi ko shi ka auce abin da biyu riɓa shi Riɓa ya yi.
a aure in ya wuce biyu shi ma sai an kwanci shi yanzu wannan wani shi haka ya wani ganin yana Hmm?
yi shafa a wanki a bai sha ba da Shafa.
shi uzuri da an ka yi Ah, ko ko yana taɓa gashi ruksa an kai ruksa an kai Wannan nasu shi na'am, awo amma kaga ai za a taɓa gashin na'am.
dan za a iya rufe gashin gaba ne shi da wannan nau'in da zai Ni?
da nau'in zai da haka awo ga nau'in zare kaga bai ai an kai ai ba gaba ɗaya kai an ka rufe da gashi eh, in sai zai an kai an ka rufe da zaren bai kaga kaɗan ɗaura ya samu ya ƙura ne da haka za a samu galibin kan galibin kan zai samu da ba al'asu su mutu ta a kwarai da gaske wannan tafsiri
na gane shi yawa kaga na gane kwarai da gaske
shi wancan wani wani wani tsoron ya kai gaba ɗaya wa arsala yadahu tahtahu sannan mai shafa zai shigar da hannunsa karkashin gashi fi raddil mafi wajen shafa mai da shafa kaga da ya shafa haka ya bi sa gashi to in wanda adda gashi musta yawa to kaga in zai dawa to kashi biyu ta sama sai shi biyu karkashi zai dauko da kasa sai shi juyo da shi sai ya zan an shafa sama an shafa kasa To, in ya haka nan ya yi sunna awo shi a sunna ya yi sunna ko Dan Ya kaga zama mun shi- samu sunna wai an tafi ko ne ya samu kuma an Farilla samu ka.
ko ne ya nan farilla ce.
samu dawa dawa kaga dawa na'am.
sunna na yadda dawo wato wanda bai samu da bai samu awo to shafa farilla ka dauki ka riga ka dauki mu ba mu da wannan gashi ma.
aiki na wai su masu shi da masu kawai shi aka magana an awo muna bai da matsala kwarai da gaske don mu da katta shi duk ka samu Mm.
da ka dawo ka san sunna ka kai awo to ba ba ce shaɗanta an kai sai an game gashin duka ko ina dan dama kamar yadda malai ambata an al'aslu a tafi da haka kaga ba gaba ɗaya za an ka ce dole sai ka murza shi ka shashafa da ka shafa ga guda shi ke to in za ka dawo da shi sai zan ka biyo da ƙarƙashi sai ka taɓa wanda shi kuma bai samu irin mata da ada tsoraye su sai su biyo ta ƙarƙashin tsorayen su to sai zo garin ta hudu ya ce wa ghasulur rijlain da wanke kafafuwa su ma dai bil ka'bai ne su ma tare da su ma waɗanda ƙasan guda biyu su shiga ciki ba wai haddi na bakin ƙarƙashin su ba a hassu su shiga ciki so shi na faɗa ma mu aka ce ma alka'abai ne ya ce annati aini su ne waɗannan ƙasa guda biyu da sun ka ɗaukako bimis salai saƙaini wato ga gaɓai wato ma- magangama a saƙaini ƙaburi guda biyu wannan magangama ta ƙwabro guda biyu to wannan asusuwan ya zama su ma ka wanke su ma'a ta'akudi ma tahtahuma tare da kuma jiwaya a da bibiyat ma tahtahuma abin da a ƙarƙashin su nan ƙarƙashin ƙasan in baka ji su ba za ka iya farluba musamman wannan zurfin baya awo wannan rami in baka jiye shi ba to za ka iya farluba ya ce ka ahmasaihi kamar inda yadda ake son shi bibi maɗankwarin ƙafa shi ne ahmas inda ƙafa ta lotsa maɗankwari to shi ma a bibiye shi shi ma wannan shi na cikin ainihin cika farilla wanke ƙafa wani dai ba an so takhalilu tsitsefi a sabi ihi ma horfar tafafuwa shi ba dole na ba wajibi na ba amma mustahabbi na a bibiyi horfar tafafuwa a- ya zama an tsefe su ruwa sun shiga ko'ina wadalkun sannan farilla ta biyar cuɗanyawa khafif na'am abin da ni na da ina buga biyu mhm.
tun da wankin kafa Mm.
kaga ai wajibi wajibi ne farilla kuma idan ai wajibi awo to lokacin da mutum wanke sama dai saman farauta dai ana cewa ku wanke farauta misali da aka cewa tahlilul asabi na dubina awo kaga shi ai ka san dalko daban takhlil daban sai misali yanzu da ka tuwo kan wanki ai kai dal kai dal kan wanki kan murza su kuma baka ga wata lum'a ba dan duk duk da ka ga lum'a ga ta nan bayyane ai ba su wanku ba da haka ka sai ka wanke su ka ka tabbatar da wannan lum'a ta ɗaya yaron da kawai da nan lokacin mutum ke kawa ba haka misali eh in dai har bai bai ta khalil ba bai ai dole wajen wanki sai ka ta hali awo misali in ba haka ba aiki nan in ka ce sama ɗaya za ka yi ruwa ɗaya na ka zo kwarai da gaske eh.
to ka nan ba a yi dalku Mm.
ko nan ba su ba shi hukuncin kawa ba a sun ba shi hukuncin kafa to na shi shi dama abinda in kai ana ɗaukar cewa da kayan wanke kafa kai dalku to waɗannan farkon za su wanke za su fita eh, ka yi dalku su ta hanyar ta hali da suke ai ka dalku daban takhlil din ba
shi yana da ina ga wannan
shi a sama kalla yana magana akan misali lokacin da ka zo yankin ka Eh.
ai nan da an ka ce ta halilu Ah.
wani jiba ta halilu Eh.
to ta halilu nan da an ka ce an so a yi wanda ta halilu ne Eh. na'am su a wurinsu Mm.
sun ba shi wani hukunci na daban Mm.
wanda duk lokacin da ka zo ba wa in dai ruwan sun riga sun shiga cikin ciki ba Mm.
haka dal kuɗin can cikin waɗanda wurare a wurinsu ba dole ba na ga shi yanzu Haka.
kenan bai da hukuncin bai da hukuncin kafa ke kafa ke na Awo.
ni ga nan tunani mara da abin da yasa suka ciwa haka na'am kawai almashaka da jini mutum sai Mm.
idan na kai shi na saboda waɗanda su gaggame suke waɗanda buɗe suke Eh.
don shi ne yake wajibi ko Mm.
na ya zama ladabi ai Haka ne.
ai ka ga kamar misali lau kana jeba misali ra'ayi Mm. kwarai da gaske da menene abin na kana a masu akbar da a aula kwarai da gaske lalle tabbas lalle hakika to don haka su can na na hannuwa farilla ne amma na kafafu sai aka ce mustahabbi to ina ne wani duba a wadan kwan wadalkun ko yawa yace wadalkun khafifun biyadin daga cikin farillolin ai wallahi akwai cudanyawa duk abin da anka ce a wanki to farilla ne kuma a a murza Eh, amma dalkun din nan khafifun ba ba sai an murza da ƙarfi ba sannan biyadin ai da hannu ba da wani amma
Rabbul hafifu lillahi
ba sai an murza da ƙarfi ba za ka khafifun kawai ya ka san duk an ka zuba ruwa saboda wani lokaci in ka zuba ruwa ɗai baka murza ba to ruwa ba su bi ko ina su ba su fata jiki musamman wanda aka busashin jiki amma in ka zuba sai ka aza hannu ka murza to za ka ga ruwan za su bi wannan gaba za su kama cikin wannan bala'in fa'ida ga wani.
a kware da gaske ka ji ya gani a wannan a wallahi mallam mu sama sama dai wannan wankin wankin wankin kawo wurin ya fahimta cewa ba'in da dadda dadda dauka ta shi dadda ta shi dan ya ga Allah ya Allah da yana miki goma wannan motsi lalle na ga hannu biyu so gari sai shi murza Ana karɓar da ke lawa.
na motsi wannan wankin Lallai wannan wankin gaba na shi wankin gaba lalle ka tada da wadata zai yi to hafifin an ka ci ka amurza da kai sannan wa muwalatu daga cikin farololin alwala ai muwala ce ma'ana da an wanke wa gaba a wanke wa ka a samu tazara shine muwalatun jeran jewa jeran to gaba a yi su lokaci daya amma sharadi gare shi in zaka in ya san ya tuna wanda ya fara alwala sai manci sai tsaya sai tsaya sai da can ya tuno to shi ci gaba inda ya tsaya wa kadara kuma ya zan ya samu iko banda ya hawar alwala sai tur da ruwan ka yi a ɗebo a dawo an samu tazara da shi ma ya ci gaba inda ya Nan da ke wa buwala.
awo kaga awo to shi ne sharuɗa guda biyu in zakara wa kadara don shi ya ce wa banan nasi wanda ya mance da alwallata shi kai ya fara har ya wanke fuska sai ya mance sai tsaya tsaye ya ci gaba da sha'ani sai can ya tuna to shi zina'i mutlaƙan ciwon da ya mutlaƙan ɗin ga wai gaɓan nan sun bushe ko ba su bushe ba mutlaƙan an daɗe ko ba a daɗe ba daɗe.
Tunda dama shi ne muwana ce.
awo shi ne mawala Allah ne.
awo Kuma ne mu'tadi.
ƙwarai da gaske awo ƙwarai da gaske to shi yanzu an ga mutlaƙan na to shi bina'in nan bini ya tare da sa niyyar al'itmani cika alwala shi dora inda ya tsaya kal'aji a wasu da niyya ya ce kal'ajizi kamar wanda ya kafa ci gaba da alwallar saboda rashin ruwan ko kuma wani abu da ya gitta mai wanda ya- ya hana mai eh, bisa ga kasawa amma sa- sharaɗi ya ce illan yi farre in ba shi ya yi sakaci ba sai ya zan tun farkon alwallar 'yan ruwa na kaɗan yan zan ba su isa kai ya ɗiho ya tuho da su Mm. to wannan kaga in shi ya sakaci to kaga bai bai bina illa to shi ne yace wa illa amma in shi ya sakaci wa to shi ma dai yanzu ya ya ci gaba da alwallah ya gina inda ya tsaya amma sharadi malan ya dole in ya zan ba a samu tazara mai tsawo ba wace a idalan nan yace bi jafafi ya zan bi jafafi tsazo da bushewar gaba ya zamana kafin a samu mai ruwa gaba ce ta bushe in ta bushe ba ɗora zai ba a a abin ya yi tsawo don haka shi shi shi faru alallah sannan na biyu wa zamanin ya zan kuma lokaci ne da wato itadala da gu- da gabar da zamanin sun daidaita da zan gaban nan tashi ba ta matashin yaro ta ba mai ɗanyen fata kuma ba ta tsoho ce wadda abu da busassa ba a amma matsakaici ne da mahiyawan tsahi kaga gaban su sun bushe da nan bushe su a wannan kaki za su bushe to shi ba za a kula da shi ba
aunawa zai yi Au- auna da- da- da- da motsaɗi motsaɗi shi ma yaro shi ma ba zai ce zai daɗe mai bushe ba shi ma shi ma aunawa ga shi da ta motsaɗi sai su tsaya tsakiya to kenan ko babba ko babba na misali wanda sun kaci kayan akwai da a mai ƙwarai mai shi ma gashi dukan zai auna ni da mutum matsin wutar ne zai tsaya tsakiya kwarai ku sannan shi ma lokacin sai ya zama lokacin zahi ne kwarai ko lokacin sanyi kwarai ya zama zamanin mu'tadilin shi ma Mm, saboda in lokacin zahi ne shi ma nan take yawa zai bushe haka kuma in lokacin tsari mai rai shi ma iskan nan da ka buga nan take zai bushe a shi zan mu'tadili tsakiya kal'amidi
baka idan waɗanda lokuta ne aw sai sai sa wa zai kesta ko da ya ji sai ke kwarai da gaske da azamar mutum المعترل zai amfani da shi sannan ya ce kal'amidi shi ajizu in nan waton tamkar mai ganganci shi ce. Awo. in in ya zan mai ganganci na shi ma ba- in bushe in sun bushe to shi ma zai fara farko in ba su bushe ba ba a daɗe ba sai shi ci gaba da Allah da gangan kaga ya ɗebo ruwan 'yan kaɗan Ah, ko kuma da gangan ya tsayi ne bai cigaba da alwala ba to in gabbai ba su bushe ba to sai su cigaba in kuma sun bushe sai shi fara wa ata bil mansi faqat yana alwala sai tun yammanci da wata gaba Mm, sai da ya ƙara alwala sai tuna ai bai wanke gaba ba to shi zo da ita ita bai amma sharaɗin inda zai dawa zai tuna da ita ita ɗai in dala in ya zan abin ya yi tsawo har gaɓɓai sun bushe ya ƙara alwala yanzu ya wanke fuska ita in fuska ta da wanke ba wa illa amma in ya zan yana cikin alwalar abin bai yi tsawo ba to a adama ba a da sai ya dawo wajen wanke fuskar nan da mai da sauran abin da a bayanta bitar filin tsari zai shi biyo tsarin nasu to sannan ya kawo farilla ta gaba Mm, kaga da aka kawo harko ya kawo da ƙarshe ya ce wani ya turaf hadasi farilla ce idan mutum zai alwala sai ya yi niyyar ɗauki hadasi fifti da'ihi tun harkon fara alwala zai niyyar cewa hadasi ne zai ɗauka daga jiki ne a wisti ba hati ko kuma shi ne ya halaltar da mama na abu abin da hadasi ya hana shi Mm, da hana shi zai hana misa ibada to sai shi ne ya ɗauki halaltar da wannan abin da hadasi ya hana ko menene au ada'il fardi ko kuma shi ne ya bayar da farilla zaɓi gare shi guda uku Mm, in ma dai shi ne ya ɗauki hadasi ko shi ne ya halaltar da abin da hadasi ya hana ne ko kuma shi ne ya ada'ul fara'i wa in ma'aniyyati raf'il khabas ko da ko niyyar nan da zai yi ya haɗa ta tare da niyyar ɗaukake alkhabasi khabasi wato dauɗa da aka yi shi da jiki au ikhraji ba'd ma yubafu ko sabda yayi niyyar yin alwallan nan sai fitar da sashen abin da an ka halalta mai in yi alwallah yana damar shi sallah da ita yana damar shi ɗauki alƙur'ani da ita to sai ɗaya ce shi yanzu niyyar sallah ɗaya da ita ya hidda karatun alƙur'ani ko ɗauka alƙur'ani da ita to duk dai niyyar waccan alwallah da ya da sallah ta yi bishi lafin ya tunu laƙin da haraci saɓani shi niyyar kawai awo shi ne israji ba a awo kaga sashen abubuwan da an ka halarta mashi alalar su ɗaukar alƙur'ani shi na ciki awo ko ko ɗawafi yana ciki bisa lafi saɓani niyyati ya yi niyyar mutlaƙin ɗaharati wato mutlaƙin ɗahara kawai ya yi niyya ko wani irin mutlaƙi au ikhraji naqidin ko kuma ya fitar da wani abu daga cikin abubuwan da ke kare alwala au niyatin in kuntu ahdastu falahu ko kuma yayi niyyar cewa in in hatta alwala ta da akkarin azuba kai to wakka alwala da zani to falahu na yi ta don dai wallahi wakka alwala duk waɗanda babu wannan alwala wala ya durru uzubuha wato nisan niyya da ainihin ya kwasa yin alwallar wala ya durru ba su fi bisuwa niyya ta tafiyarta shi ne uzubuha ya mance da alwallata ko alwallata da shi niyya ta tafiyarta wannan sai ce wa alwallar kuma alwallar ya kayi to wannan تهيئة دنيا تهيئة تهيئة بس يشوفها بشيء بخلاف الرد السحباني كأي وارشيني يتقبع إيه يا هار على الله سيجيكا أما ما على الله wannan ni ya tsari gana ta shirta don haka yanzu in zai sake in zai ci gaba alwala sai ya yi niyya zai yi alwala shi ne duka lafiyar rafi saɓanin waci da niyya alwala fil asna'i yana tsakiyar alwala in yana tsakiyarta ya yi wace da niyyar yace ma ya haka niyya ta yi ma shiga shi ta yaki kuma ya ce wa Allah ba wani abu a sai ya sake niyya la ba da hu amma mun ce ma sai dai ƙara Allah gaba haɗe da ce mun mai Allah sai ce kai na ma yi wace da niyyar yin Allah wannan ba ta watsuwa ya riga ka ƙare ta kas salati duk kamar irin sallah sai dai ƙare sallah wai sai ya yi wace da har ya riga ya kare wasauni ko kuma azumi sai bai kare sai ya yi wace da niyyar shi ma duk suna ciki a ba ba man cewa ya bari wadda amma wancan ai shi wancan man shafi ne mutuwa a wala ya fuka ya yi ni a lura ya fara sai daga baya ɗaya sai mun ci gaba a Allah shi shi ci gaba da ya yi ta farko shi ke nan ta isan mai amma in fil asma shi kam ya buru yawwa ƙwarai
to amma ne kasa lafiyar sauki ita yin sallah ko azumi don ma da azumi sai mutum ya je ne cewa sai ya rewa da azumi bayan ya gama a yana ya gama yana kashi misali kamar sai ya fasa cewa ya na rewa da azumi kuma dai kan ya isa ya ga cewa bai da shi cewa da azumi
to shi ma irin irin wannan kamar kamar kasala ta ce wasu ne in yi watsi da niyyar shi ke
bai da damar sake duwa bai da da za su sama Bai da ya riga bai bai da bai da saboda shi ya riga awo kuncin su guda sai ka ne ke zuwa ita jirgin awo dama shi da rana ta yi ta yi an riga an kare niyya ta kare ta kai